آه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم 20 بيار موت شعبان hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da takwas ga watan hudu miladiya tana da dubu biyu da ishirin da ɗaya yau alhamis ko za mu shiga darasi na yau malikiya a muktasar kare ya ce wafin nazirin mubaham shi ne wafin nazirin mubaham wal yamini wal kaffara wal mun'aqibati ala birrin بإن فعلت ولا فعلت أو همس بلا أفعلن أو إن لم أو إن لم أفعل إن لم يؤجل يشي إطعام عشرة مساكين شيني مبتدا مؤخر إطعام عشرة مساكين شير دا مسكيني إلى غوما shi yake tabbata fin nazirin mubham cikin bakace rufaffe mutumin da ya ce lillahi alayya nazar bai faɗi mafita ga nazar ɗin ba in an ce nazar shine kallafa wa kai wani aikin ibadan da ba wajibi ba ka wajabta wa kanka to shi sai ya ce lillahi alayya nazar kawai menene nazar ɗin har a zuciya bai faɗa ba to shi kenan zai yi kafaratu al-yamin shine ifamu ashrati masakina haka nan wal yamin idan ya kawo yamin mutlaq lillahi alayya yamin kawai bai ce yamin din akan kaza ba to shi ma zai yi kafara na yamin kamar yadda zai zo a gaba wal kafara haka nan idan ya ce lillahi alayya kafara bai ce kafara na abu kaza ba to shi ma zai yi ifamu a sharti masakina zuwa ƙarshe wal munaqibati ala birrin haka nan da ainihin yamin wanda ya kulla shi ala birrin a bisa ainihin nagarta ka san yamin kala biyu ne akwai yaminu birnin akwai yaminu hinsin wannan yamin munaqida kenan tarijin munaqid kuma akwai ainihin yaminun magmus ko sannan kuma akwai lazul yamin to yamin munaqida din akwai yaminu birrin akwai yaminu hinsin to shi yaminu wal munaqidati ala birrin bi in fa'altu shi yaminul birri yana tabbata ne da mutum ya ce in fa'altu kaza idan na aikata abu kaza kafara ya hau kaina kaga yanzu ai bai aikata ba kuma ya ce in ya aikata kaga daga yanzu zuwa kan ya aikata din huwa ala birri yana kan nagartan shi sai ya aikata ne sannan kafara ya hau kan shi wala fa'altu ko kuma ya ce ba zan yi abu kaza ba kaga yanzu bai yi abun ba kuma ya ce ba zai yi ba kaga daga yanzu har zuwa kan yayi abun kuwa alabirri har shi ya aikata abun sannan ya gamo yawwa hins ya kama shi zai kafara wannan yaminu birin kenan au hinsin ko kuma yaminu hinsin wal munaqidatu ala hinsin shi hinsin yana faruwa ne bila af'alanna kamar ya ce sai na yi abu kaza kaga yanzu bai yi abun ba ya ce sai ya yi to yanzu cewan sai ya yi din nan daga yanzu ai kaga ko wa ala hinsin hatta ya fara a ko yanzu yana kan kari sai ya aikata abin sannan ya kukuta to kaga yanzu shi yasa ake cewa yaminu hinsin au ko kuma ya ce in lam af'al in ban yi abu kaza ba kaga yanzu ai bai yi abun ba kaga yana kan yanzu ya ce to amma wannan yaminu yinsi ne yana zama hins ne in lam yu ajil idan bai samar ajali ba amma misali mutum ya ce in ban yi abu kaza ba daga nan zuwa kwana uku kafara ya kama ni to yanzu bai zama yaminu hinsin ba ai ya sa lokaci daga yanzu sai an kai kwana ukun daga lokacin da kwana uku ya bai yi abin ba fa huwa ala hinsin amma daga nan zuwa kwana uku din ala birni yawa yaminu hinsin sai in bai sa ajali ba in ya za ajali tsakanin zuwa lokacin ajalin zai zama yaminu birni to kowane ɗaya daga cikin abubuwan nan yaminu hinsin ne ya kariya ko yaminu birnin din ne ya kariya ko kuma wancan ainihin ya yi itilakin akwai kafara a kaina ko akwai yamin a kaina da sauran wanda muka faɗa gaba ɗaya in ya faru ifa'amu ashirati masakina mafitan shi shine zai ciyar da miskinai guda goma likullin muddun kowane miskini ɗaya zai auna muddun nabi ya bashi muddun nabi shine mil'ul yadain ka haɗa hannaye guda biyu baka buɗe ba baka ainihin matse ba haka na tsakatsakin mutum ba mai babban abin nan tafi ba ba mai kankanin tafi ba in ya haɗa aka cika mar to wannan shine muddun nabi to irin wannan mudun zai ba wa kowane miskini guda ɗaya wani riba bai gairil madinati ziyadatu sulufihi an so in ba a garin madina ba ne a wani gari ne daban an so ya ƙara sulusin mudu au ko kuma nisfihi nisfin mudu wato kilafa ne wasu malamai suka ce ya ƙara sulusi wasu suka ce ya ƙara nisfin mudu in ba a madina ba ne amma a madina ne kar ya ƙara ya takaitu a kan ainihin muddin nabi saboda ka san albarkan abinci a madina ya fi albarkan abinci a wani gari don madina annabi ya yi addu'a ga mudu auri tulani kubzan ko kuma idan waina zai bayar sai ba da riɗili biyu na waina ma kowane miskini kowane miskini a ɗaura a skeli kowa ya ba shi riɗili biyu biyu biyu a kowane miskini sannan in wainan zai bayar fa bi udimin dole ya haɗa da miya mahaɗi ko ka ba ka haɗa mar wainan da zuma ko da wani dabino ko da wani abu dai ko da wani kunu ka haɗa mar da ainihin ma'i kar ka ba shi abin da zai ci gaya ko yaji ko shayi kwarai kuwa ko shayi maɗi ne karka bar shi haka ka shi ihim kaman ƙosar da miskinai ɗin ka tara miskinai guda goma sai ka ce gobe da safe ku same ni a hotel kaza in suka je hotel ɗin kowa a zuba mar abincin tsakatsakin mutum filet ɗaya ya ci in bai koshi ma ma cikin shi ne kato in ya rage cikin shi ne karami dole ka ba su na tsakatsakin mutum yawwa ka kosar da miskinan da safe iya wanda suka zo suka ci da safen nan ka ce to da yamma ma bismillah ku zo ku ci kowa ka ba shi rasit ɗin shi ya rike ya ci da safe ya to da yamma ya zo ya ci in ka yadda wanda ba shi ya ci da yamma ya ci da safe ba ya zo ya ci da yamma ya ci banza wanda ya ci da yamma dole ya zama shi ya zai ci ya ci da safe shi zai ci da yamma shi bai him kenan au kiswatuhum ko kuma tufatar da wayannan miskinan na shi wanda miskini da safe ya ci amma da kasar kuma ya bada dan washe a'a ba zai yi ba sai dai ya zo ya karba bayan ya zama nashi sai ya ba wanda yake so amma karban dole shi ya karba ya zama nashi amma ya bayan cikin din wane iya da Allah kar a yi luzin da Allah hotel kaza ka je karɓa ka ci wannan ba zai yi ba a ya zama ba shi ka ciyar ba dama ai ida'am din malamai suka ce malami ya yi amfani ne da ainihin yadda ƙur'ani ya faɗa saboda tabarru amma tamlik ne kawai ka mallaka musu abincin in ka mallaka wa miskini ya zama nashi yana da gami abin da yake so da yawwa eh dan ka ji a ziyarin ma ya yi amfani da kalmar tamlik ne aha ya ce aukis watuhum ko kuma ya ciyar da abin da ya tufatar da muskinai goma su muskinan idan maza ne lirrajuli saugun idan namiji ne zai bashi tufafi da zai rike cikin shi shi kenan walil mar'ati gir'un wa kimarun idan mace ce kuma zai bata riga da malullubin kai in namiji ne ka ba shi babban kyalle da zai rufe jikin shi ba sai ya rufe kai ba amma in mace ce dole in ka ba ta rigan sai ka ba ta kimar saboda riga ka in ba ta rufe kai ba zai wuce sallah ba walau gaira wasu tsayalihi wajen tufatarwa ko da ba tsakatsakin yadda yake ba wa iyalansa bane kaga abinci dole mi nausa ima tu imun alikum ko amma wajen auki sofin ya kawo shi alal itlaq auki sofin bai ce ainihin min ausar ba saboda haka wajen tufafi din walau gaira wasafi a hali ko da ba shi ne tsakatsakin tufafin da yake tufatar da iyalansa ba misali shi matansa ba sa sa Nigerian was sai ainihin irin Holland da English da waye yau kuma da ya zo zai ci fatar sai ya tara mata yan gudun hijira ya ɗauko ainihin a Najeriya wasu ma ya ɗauko irin roba roba din nan ta za akwai roba roba wanda ɗan dubu da ɗari biyu da ɗari uku ya raba musu ya zai ishe su riga da ɗan kwali shi kenan ya yi ba za ka ce to ai ba irin shi kake ba biya sai ka ce to ai ai cewa ta yi auki su wato kuma na ba su abin da zai rufe alƙawuran su ba shi kenan ba yawwa warrabi'u kal kabiri fihima yaro mai shan mama kal kabiri kaman babba ne fihi ma wajen ciyarwa da tufatarwa idan ka zo zaka ciyar sai aka ce Allah sarki kaga wannan yaron shi ma maraya ne a sa shi mana a cikin almajiran da za a ciyar ka ce a rubuta sunan shi amma ba kar ka zaci wai abincin yaro karami zaka ba shi kal kabiri in ka sha to ai ba zai cinye ba mu ce ina ruwanka kai dai ba ka shi ya shi bai kwan dubu yana ci yawa kal kabiri ba wai na yaro karami zaka ba shi ba kaman na babba zaka ba shi in ma tufatar wanne za ka mallaka mar kamar na babba ne amma ba a hana ba wa yaro din ba za a bashi amma karkare au ko kuma idan hakan bai samu ba ko kuma idan ka ga daman yin hakan ba za ka yi ba ita uraqabatin mutum ya yanta ainihin wuyayi wuyayen bawa kan zihari sifan bawan ya zamo kamar irin bawan zihari mana ka samu bawa lafiyayye wanda bai cancanci yanci ba ta kowane bangare wanda kuma ba zai yantu nan ka mallake shi ba wanda ya cika sharɗai na ziyari sai ka yanta shi sun sannan idan kowane ɗaya daga cikin ukun nan bai samu ba sau musalasaki ayyam sai ka yi azumin kwana uku kaga dama shi kafara wani lokaci yana zuwa ala tarkib wani lokaci yana zuwa ala takhyir wani lokaci kafara ne za a ce ma wannan kafaran ala tartib ma'ana in sai in ba ka da wannan na farkon sannan kai na biyun sai in ba na biyun sannan kai na ukun kamar kafaran zihari Allah ya ce faman lam yajid ko fa siyamu sharin tabiya ne sannan ya ce faman lam yastati wanda ba zai iya ba kaga wanda yake da bawa ya ciyar da miskini wanda yake da bawa yayi azumi bai ba wanda zai iya yin azumi ya ciyar da miskinai bai ba kaga saboda ala tartib faman lam yajid faman lam yastati amma inda zai zo da au au yace menene fa idamu ashratu masaki fa kafaratu idamu ashratu masakina min ausadi ma fi imuna alikum au sisotun au karibu kaga ya zo da au au au harfu adifin wa takhirin ko yanzu kaga kana da daman kana da abin da zaka yanta bawa ka ciyar da miskinai kana da daman kana da abincin ciyar da miskinai ka ba su tufafi wayannan a cikin ukun nan kowanne ka zaba yayi saboda ala tafsiri amma na hudun kuma da tarkibi shi wannan na hudun sai in baka da su yace fa man lam yajid fa siyamu thalathati ayyam kaga kenan idan mutum yana da shi sai yayi azumi bai ba kuma yanda yanzu in mutum yayi rantsuwa in ka ce wane kaza ya ce wallahi ba zan yi azumi ba wai kafaran azumi wa ya ce azumi ne kafaran ka kai da ga riguna a gidanku ka tara kana da riguna a gida in kai kafara da azumi ma bai yi ba ko kuma ga alumbunka akwai abincin da za a ciyar da miskini ashirin ma saboda haka ba zai yi kai kafara da azumi ba sai in baka da abin da za ka ciyar da miskinai ba ka da rigunan da za ka ba su kuma ka sha to ai rigunan na duk tsofi ne mu ce to ai ba hana ba da tsofi ba ba dole sai sabo ba kawai rigan da ya zama mai kwari ne in dai rigar mai kwari ne za ka iya ba da shi a matsayin kafara saboda haka mutum ya yi rantsuwa zai kafara kan ya yi azumi kafaran shi yayi sai ba shi da rigunan da zai tufatar da miskinai kuma ba shi da abincin da zai ciyar da miskinan wala fi jizu mulaffaqatu kuma yace idan mutum ya tattala ba zai yiwu ba ya hada kaman tsakanin wannan da wannan kamar yace to ina da abincin miskini biyar kuma ina da riguna guda biyar sai mu ce ba zai yiwu ba ba zai yiwu ka ciyar da miskinai biyar sannan kuma kawa miskinai biyar riguna ko kuma ka ce to akwai bawan da muka yi tarayya na ni da wane rabi rabi zan yanta rabin nawa sai zo ciyar da miskinai biyar nan ma ba zai yiwu ba dole in yantawa yantawa in ciyarwa ciyarwa in tufatarwa tufatarwa shine wala tujzi mulaffaqatun wa mukarrarun li miskinin haka nan baya isarwa idan mutum ya maimaita wa miskini daya aka ce ka samu miskinai guda goma ka buga ka buga sai ka samu guda tara sai ka ce to shikenan guda takwas din da ka ba su guda ɗayan sai ka ba shi so biyu sai mu ce har yanzu tara ka ba wa saura daya saboda adadin shara'i ne wa naqisun haka nan in mutum yayi naqis shi ma bai yi ba wai da kace a kirawo ma miskinai guda goma da aka ja kira almajirai guda ashirin sai ka ce to shikenan a rarraba musu kowa ba shi rabi rabi hudu sai mu ce nan ma bai ba kai ishirina da kullin nisfun kamar ishirin ko wanne ka ba shi rabi bai ba illa an yi kammila sai dai idan ya biya ware ya cika misali mudun ka goma ne miskinai wajen ishirin ka sha kara kore su kara kore su kai wai irin mai imani din nan ka ce a rarraba kowa ba shi rabi rabi bayan an raba wasu sun tawo suna na ce alaji wai me kake ce wallahi rantsuwa ne nake kafara sai a ce to ya mutu ishirin ka ce to ai sun zo da yawa ne sai a ce to ai ba zai yiwu ba yanzu to ya zan yi mafita sai a ce yanzu abin da za ka yi ka samu mudu biyar guda goma nan sai ka cike musu rabi rabi rabi rabi rabi kaga ka cike shi kenan to wajen cikewan ma akwai ainihin wani tawili wa'an wai wajen cikewan in bakiya sai idan wanda ka ba shi rabin yana hannun shi ne ka cike mar ko kuma ko da ya cinye wancan ka cike yayi shi ne tawila ne ko suka ce ai sai wancan na in wancan baya na wancan ya manta yanzu eh wasu suka ce a'a ai ai kiyasi mana ba an ce ya halatta ka ciyar da su safe da yamma ba in ka ciyar da shi na safen kan na yamma ina na safen yake ba ya tafi ba amma shi ma an ce ka bashi ne mun shi kenan saboda haka shi ma wannan ko ya cinye rabin mudun in ka cika mai rabin shi kenan to walahu nazuhu ba an ce ka ba miskinai ashirin bai yi ba ba to da ka zo ga miskinan nan guda ashirin kana ba su malam ibrahim zo me ya faru ka fara ya ce ya zo yi ka ce a rabiya ya ce ai goma ake ba bai yi ba to kana da daman ka tara su ka kwaci ainihin na guda goma ka cike wa goma walahu nazuhu amma fa da sharadin in bayyana inda fari tun farko da aka kira ma almajiran ka ga musu to kun gani eh rantsuwa nayi zan yi kafara saboda haka yanzu ku nawa ne suka ce mu 20 ne sai ka ce to da dai goma zan ba amma tunda ku 20 ne bari ba ku rabi rabi kaga ka bayyana musu su ma sun sani cewa in sun karbi sama da mutum goma kafarar ba ta yi ba to yanzu a hakan in dai har suna nan kuma abin yana nan a hannunsu ba su halakar ba kana da daman ka kwace ka cike wa mutum goma goma su tafi haka to yanzu idan zo kwacewa nawa za a kwata nawa za a bari shi magana nawa za a kwata nawa za a bari wanda kaga dama ya ce a bil qur'ani Kuri'a za a yi. Eh, in suka ce, to don me da fari, sai ka ce ba na gaya muku kafara ba, a to mu ina wuro mu da kafara, mu mun tsaye muke waye ana ku sani ku ba almajirai ba ne? Saboda haka ku ko ku sani ko kar ku sani mutum goma ake bawa. Yanzu abin da za a yi sai a ɗauko takardu guda ashirin. An ɗauko takardu guda ashirin, guda goma a yi makin ɗinsu. Guda goma kuma a bar su foki ba komai a ciki. Shikenan sai a naɗe. an naɗe an ajiye can mala bakar ya zo bai samun da ake mala bakar ya raba wa yaran nan takardun nan ana raba musu ya ce to shikenan ku yi layi kai ka kama mala usman mu gana ka kana buɗiya da maki ne Allah ya zabe ka zauna kai wa sharif kana buɗiya hoki ki waje za ka za ka kori wanda ainihin bai samu ba sai ka karke nashin sai ka ba wanda kuma sunan shi ya zo da wannan makin din sai ka cike mata ka ga baka cuci kowa ba wanda ka ya samu Allah ne ba shi wanda aka kwace Allah ne ba shi na wanda bai aure sun ka kore wanda bai yi ai na ruwan mu da aure
ana magana almajirai kuma wai wai baka ji a wannan satin ake wani yake tambaya na gwamna ya je munguno da ya je raba abinci ko da aka zo rabon abinci wasu da gangan suka rika karba sau biyu sau uku wasu kuma ba su da mata sun karba wasu mata ba su da miji sun karba yana gama sai daga qur'ani duk wanda bai da mata ya karba duk wanda ba ta da miji duk wanda ya karba so biyu shi wakilin da aka kai gidan shi sai aka bar shi da abin shafa aka rika kawowa kowa ya abu da qur'ani ba ma so ba ma so yace ga abinci an zo an tara bai sai da zai da shi ba sai ya ce min amma akwai wa'anda kuma su masu iyalin ne su matsalan su ba su da takarda ne na ce dukka bi karba wa'annan kwarai tunda su to su ai takardar dama alama ce amma shi ne iyalin kamshi aka ce a ba hakkin sa ne na ce duk wanda suke da iyali ba su da takarda ne ba su samu ba wannan wanda aka zo aka tara din sai a raba musu dan ba mu fita sai wannan ka gani saboda haka iyali ba sharadi bane ko mutum bai da mata yana jin yunwa ko bai ji yana ji wajaza lisaniyatin in ukurija wa illa kuriha sai mu tsaya nan ko mu tsaya wajaza din to mun tsaya wajaza sai ga babban alama dan sai bayan azumi za mu dawo karatu insha Allah daga yau mun rufe sai bayan azumi insha Allah malam ya zauna a tsakiya a karanta mushi ya sai kafa